سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin da hudu ga wata na jumadal akhira shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar, wanda ya dace wa shiddan watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da da ashirin hudu. za mu yi darasi na ashirin da takwas a cikin littafin hirasatul aqida wanda mun tsaya safha ta biyar. malam yana ambata mana cewa alihtisabu ala ahlil bid'i amrun shar'iyyun wa laysa zulman yin gyara koyi inkari ga mutumin da ya zo da wata bid'a wannan inkarin da za a mushi wani al'amari ne wanda yake na shari'a ba zalunci bane ba za mu tashi inda malam yake ambata mana irin gwagwarmaya da shekul islam ibn taimiyya allah ya rahama a gare shi yayi wajen tabbatar da abin da yake aƙida ne sannan kuma da rushe duk wani abin da yake bid'a ne maliki ta wa kana nasihan liwulatil muslimina wa a'immatihim ya kasance shekul islam ibnu taymiya Allah ya rahama a gare shi malice nasihan mai yin nasiha ne li wulatil muslimina game da jagorori na musulmai wa a'immatihim haka kuma da dukkan wani limami yani dukkan wani mutumin da yake jagora ne to zaka samu cewa a halisha ibnu taymiya wannan mutumin ya mushi nasiha ko a rubuce ko kuma ya zamanto a magana da baki saboda duk abin da yake kuskure ne wajibi ne a gyara shi idan kai bakin iyayen da za ka iya al'albari bai gyaru ba to wannan kuma lillahi al'amur amma yaunin da yake saman kanka ka sabke shi wa yuzakiruhum wa ya'izuhum yuzakiruhum yana tunatar da su wa ya'izuhum kuma yana musu wa'azi shi sa karanta tarihin Usman ibn Fudiyo daga cikin aikin da yake kana ya izun nasa yana yi wa mutane wa'azi wa yuzakkiruhum wa yurshiduhum yana tunatar da su yana ɗora su saman hanyar daidai to haka za ka samu malaman nan duka suna tunatar da mutane gwargwadon hali kenan shi ibn taymiya yuzakkiruhum wa ya'izuhum sannan kuma wa yahussuhum alal jihad yana zaburar da mutane akan me akan zuwa jihadi kaga lokacin da aka yi tatar da irin fitinar da suka ma kasashen musulmai idan suka tinkaro wasu wurare daga cikin gariruwan musulmai mutanen garin ba sa iya taka rawan a zo a gani ko na biye saboda tsabagen su tsorata to ibnu taymiya a irin wannan lokacin me yake ya husuhum alal jihad yana zaburar da mutane akan a tashi ai jihadi malai ce wa ya'muruhum bil ma'ruf sannan yana umurtan waɗannan jagorori akan cewa su yi umarni da aikin alheri wa yanhahum anil munkar kuma yana hana su akan dukkan wani aikin kyama kana ce wannan tunda ai shi shugaba ne yazo da abu kaza a dole a samu waɗanda za su iya ganin shi gaba da gaba su mashi nasiha wanda kuma ko a ƙasar nan za ka samu irin haka so da yawa tana faruwa akwai wasu bayan Allah a ƙasa waɗanda suna gwargwadon hali irin waɗannan abubuwa duk wani abin da ya taso a lokaci mai tsawo fa ba ma yanzu ba za ka same su sai sun samu zama da shugaban ko wani wanda yake kutu da kutu da shi sai dai mafi yawa mai ake yi watsi ake da abin amma saƙon yana isa kuma akwai wakilin da suke isar da zaunan saƙon Allah saka musu da alheri to ibnu taymiya yana umurtan waɗannan shugabannin akan su rika umarni da aikin alheri sannan kuma su rika hali akan mummuna bi hikmatin wa quwwatin su yi wannan al'amarin da hikima kuma su yi shi da ƙarfin da Allah ba su saboda akwai abubuwan da duk irin wa'azin da za a yi gyaro su iya da wahala amma idan lokacin da aka hudo wata doka aka ce abu kaza ƙarƙashin kaza da kaza da kaza an soke shi shi kenan in ma baka bari don Allah ba ka bari saboda doka ka ta aiki a kanka an samu lahiyarka ko mu fahimci tsarin addinin Allah duk abubuwan da aka ce an haramta ba a bukatan a bayyana ayyukan banza ne a cikin al'umma in ka gyara alhamdulillah abin da ake bukata kenan in ko baka gyara ba to barnar da za ka yi a kanka za ta kare kai kadai an ba ka hoto baka rika tallatawa kana nuna wa mutane cewa kaza kaza da sauransu mutumin da zai je ya koye ya aikata wani aika aika wani tsakanin shi da ubangiji shi ne amma mutumin da zai hutu ya rika bayyanawa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim to amma sai ka samu bayan mutun yayi kuma zai hutu ya bayyana ya shelanta to wannan shelantawa shi ne abinda addinin Allah bai yarda da shi ba in za ka yi can tsakaninka da kai da kanka ka je can ka halaka kai kaɗai amma kai ka je kai abinda za ka jawo al'umma ruwa kuma ya ci su gaba ɗaya wannan shi ne abinda addini bai yarda da shi ba shi yasa duk magana da ake akan ɗan adam iya da yanci yayi kaza e yana da yanci yayi kaza amma kazan nan da zai tallata ai zai tallata wa iyan musulmai ne su wannan da za a tallata musu wannan aikin banzan su musu da yanci su ma yancin su ne ka nuna musu abin da ba daidai ba to haka yake cewa bi quwwatin wa hikma da ta hanyar amfani da hikima sannan kuma ta hanyar amfani da ƙarfi malai ce kama kana nasihan kamar yanda shi ibnu taymiya ba ma shugabannin kadai ba ya kasance mai nasiha ne li'ammatil musulmi na ulama'ihim gama garin musulmai baki daya kenan musulmai gaba daya ya musu nasiha zai hada mutane a masallaci ya musu wa'azi ya karantar da su wa ulama'ihim haka kuma da ma malaman ya rubuta takarda ta nasiha zuwa ga malam wani idan yayi wani abin da ba daidai ba ko yayi wata fatawa ba daidai ba ko da makamancin wannan wanda wannan shine abin da yake wajibi kama mutum nasiha ka ja hankali shi ka gargade shi idan ya aikata wani abin da ba daidai ba idan ya zama to wani abu ne wanda yake bukatan warwara a cikin al'ummar da ya wadi ya huto ya warware cewa ma'aluma kaza ilimi kaza sani kaza da na bada bangare kaza kuskure ne ga abin da yake daidai shi ko malamin ya ji tsoron Allah kada ga cewa ai in ya sabka daga haka haibar shi zai isqatin haibar shi ko makamancin wannan alhali haibar mi gare ka idan zaman to ba akan addini bane ba baya da wani muhimmanci to zaka samu mutun ya tsaya ya kememe akan abin da yake ba daidai ba to wannan duka iya daga cikin aikin da malumai suka rika yi akan al'ummomin da suka gabace mu a baya malai ce wa kana amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar ya kasance shaykhul islam ibnu taymiya mutun ne mai umarni da aikin alheri mai hani akan mummuna huwa shi a karan kanshi wa atba'uhu da mabiyan shi almajiran shi kenan su waye su ibnu al-qayyim su imam zahabi da sauransu mali yace yasda'u bizalika yana tsage gaskiya ya fade ta eh yasda'u bizalika yani yana tsage abun ya fade shi a yanda yake fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen innaka faynaka al-mustahzi'in Allah ce ka tsaga gaskiya ka waɗe ta yadda aka umarce ka akai ka kawar da kanka akan dukkan wani wanda yake mushriki to ibnu taymiya da shi da mabiyan shi sun kasance yasda'u bidhalika suna ke suna tsaga abin da yake gaskiya ne su bayyana shi mali ce wala yakhafu fillahi lawmata la'imin baya tsoro a cikin al'amarin Allah zargin mai zargi wanda zai yi zargi wanda zai yi ƙarya wanda zai yi zagi wanda zai yi kage duka bismillah saboda shi ya sa abin da yake yi wanda za ka samu ɗabi'a ta aibanta ko yin ƙage ko sharri ga malami wani abu ne wanda yake da daɗe ne me yasa saboda ai israfun nasi anhu ya za a kawar da hankalin mutane kar su saurare shi saboda mi saboda gaskiyar da yake faɗi sai a mashi ƙage sai a mashi sharri wanda da yawa an yi an yi akan annabawan Allah haka kuma dukkan wasu mabiya annabawa zaka samu ka tana mai beto akan su to shine annabi malaki ta wala ya khafu fillahi lawata la'imin baya tsoro a cikin sha'anin al'amarin ubangiji na ayi ayi bayanin gaskiya lawata la'imin zargin mai zargi duk wanda zai yi zargi ya jima bai ba ba za ku ce ba ba za a faɗi gaskiya ba saboda su wani ka su ji ba daɗi ya ka faɗi kaza ai wani zai ji kamar da shi ake to ai wa'azi wanda yake ma shi ma lokaci da kanshi yake yi ƙwarai da gaske za ka tafo wani wannan ka biyo sai ka ji cewa wannan wa'azin kanka ne kake ma Allah taimake kuma sai ka gyara eh aiki kaza ba daidai bane aiki kaza ba daidai bane ba za a fasa faɗi ba dan wani yana yi shi ne malaki cewa wala ya khafu fillahi lawmata la'ima hatta abana Allah bihi sunna har ta kai matakin da Allah ya bayyana tafarkin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ta sababin wannan bawan Allah ibn taimiyya saboda bayani da yi na ilimi kuma bayanin da yake ɗore akan doron ƙur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam malice wa nasarallahu bihi rayatar salafi Allah ya ƙarfafi ya ba da cin nasara game da tuta ta as-salaf magabata na ƙwarai saboda duk wani tarkacen da wani zai zo da su yana fama ya shafawa tafarkin magabata wani abin da baya ciki to wannan bawan Allah zai zagi ne ya dauki alƙalamin shi yayi bayani wankekke warkekke duk wanda ya karanta bayanin da wanda yake kafi shafi mane me kafi wadatacce shafi duk wanda yake neman bukata kaza in ya karanta zai ji cewa ya koshi ya gamsu sannan kuma mane wanda kai ba ma wani sai ya ƙara wani ƙarin bayani a kai ba bayani ne wadatacce gamsashe rayatar salafi wa kashafa Allahu bihi ahlal bid'i wa aqaidahu wa manahijahu haka kuma Allah ya kwaranye ya yayi a dalilin wannan bawan Allah aka gane ma'abuta bid'a da aqidarsu da manhajinsu shi yasa duk wani dan bid'a da ya kwana ya baya kyamar yani yana yana kyamar yaji sunan ibnu taymiya sunan ba kawai da haka za ka ji kowa yana mi kage sharri kala-kala saboda duk wanda ya biyo kan bid'a shi ibnu taymiya biyo kan bid'a ka to ta tashi daga aiki sai an mata filla filla yadda kai da kanka za ka yi ta ne amma a cikin zuciyar ka san ba haka nan bane ba Allah ba shi wannan kwanya ta ilimi da wannan bayani ya yi rubuce-rubuce kuma da yawa akan haka nan malai cewa hatta aqama al-hujjata har sai da ya tsayar da hujja akan kowa wa abanal mahajja sannan kuma ya bayyana hanya daidaitacciya al-mahajja yani at-tariqul mustaqim tafarki daidaitacce wa nasara al-milla ya bada kariya ga game da abin da yake shine tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice wala tazalu atharuhu wa muallafatuhu marji'an li kulli sahibi sunnatin yace kai ba a gushe ba har a yau da ake magana abubuwan da ya bari wa mu'allafatihi da irin littafan da ya wallafa sun kasance marji'an abun komawa ne li kulli sahibi sunna ga duk abucin sunna eh kaji ya ce ibnu taymiya kaza kaza ibnu taymiya a cikin littafi kaza ibnu taymiya a cikin littafi kaza idan ka dauki majmu'ul fatawa na shi shaykhul islam ibnu taymiya kan kusan littafan ne aka hada gabaki daya a ciki in kana neman littafi kaza je ka bude majmu'ul fatawa mujalladi kaza zaka same shi a ciki mujalladi goma sha duka littafan da ya rubuta ne da fatawoyi da yi shaikul islam wanda shi ne wani malami yake cewa an samu wasu littafan nashi a wata hanya ta wani malami wanda shi kawai usulube shi da shi iya hidimar da zai iya yi kawai an ya ɗauki littafi sai kwafe shi tun daga warko a ƙarshe yanzu misali kamar ka ta sama rubuta wani littafi kawai sai ka rika ɗauko littafin aƙida gaba ɗaya baka ta komi kawai daga farkon littafi ka zuwa ƙarshen shi kawai in ka fara in ka kaɗige sai ka sai littafi na gaba sai ka je littafi na gaba haka wannan bawan Allah ya yi wanda wannan ya sa an samu littafai da yawa daga cikin littafan magabata wanda inda ɗaya ɗaya ne la'alla da sun mi sun salwata an rasa su yanzu misali ka dauki irin wannan littafin na jami'u mutunil aqida kaga kamar haka nan ne littafi ne daban-daban kusa 50 da wani abu duka aka aka zuba su a cikin mi a cikin wuri guda wannan littafin wane ne wannan littafin wane ne to shaykhul islam ibnu taymiya iya da littafai masu tarin yawa kuma wannan littafin nashi makoma ce ga dukkan mutumin da yake ma'abucin sunna ne malai ce wa kaza fi aini kulli sahibi bid'atin sannan ya tsone idon dukkan wani mutum ma'abucin bid'a kalimatu kaza bi ma'ana wani abun da zai iya ko kace hakin da zai iya soke ido kuna makamancin wannan al'aide ya zama hakin ido ga dukkan wani mutumin da yake ma'abucin bid'a ne kana rasa yanda za a yi da shi shine ma'anar wa qaza fi aini kulli sahib bid'a ya tsone idan dukkan wani ma'abucin bid'a malike cewa wa fiha a cikin waɗannan littafan da yayi bayani akai malike akwai furqanun bainal haqqi wa ahlihi akwai tantancewa da rabewa tsakanin gaskiya da ma'abuta gaskiya wa bainal batili wa ahlihi da ma'abuta bata kuma hallau da suwaye ma'abuta batan nan ya hutu karara kaga haka alfurqan ko tsakanin suwaye waliyan Allah suwaye waliyan shaytan saboda akwai waliyan shaytan kuma Allah ya hujja cikin alqur'ani mai girma saboda kar wani ya zo ya dora ka saman gadar zare eh kun je gobe kiyama ya sama kame kame a ranar da wannan abun ba zai amfani ba malici rahimahullahu wa jazahu anil islami wal muslimina khairal jaza Allah ya mushi rahama ibnu taymiya rahimahullah wa jazahu Allah ya saka mushi game da wannan hidimar da yi ma addini anil islami game da musulunci wal muslimina da musulmai khairal jaza mafi alherin sakamako amin malaka wa fil usur al mutaakhira kake na ibnu taymiya shi ma abinda malaki ambatawa cewa tsayawa da jajircewa akan yakan ma'abuta bid'a kuma da bid'a da suka yi wannan yasa shi gogormaya tsakanin gidan kaso da kura da abubuwa na musgunawa a cikin rayuwar shi ya aka hana shi sakat malamai suna bada suna ambata cewa iya cikin al'ulama ul'uzza allazina lam yatazawwaju fi hayatihim qat iya cikin mutanen da kwata-kwata daman da zai samu sukuni yayin aure ya rasa saboda rigingimu ko ina da ko ina rigima da malaman bid'a kowane lokaci ana ta munazara wani lokaci idan suka samu ƙarhi a kai suka zamanto su suke faɗa wajen hukuma sa a kore shi daga da garin wani lokaci a sa shi kaso ƙarshe ba wannan a cikin gidan kaso ya mutu yana karanta littafin Allah ya yi sabka bila adadin ya zo ƙarshen suratul qamar yana karanta waɗannan ayoyin ubangiji a shirai shi Allah ya mushi rahama malaka wa fil usulil mutaakhirati istahkamatil bid'u wash shirkiyat yace a waɗannan usur zamunna na ƙarshe ma istahkamatil bid'a lokacin da bid'a ta samu gindin zama wa shirkiyat da abubuwa na shirka wan tasharatit turuq as-sufiyya wal maqabiriyya aka samu yaduwa ta hanyoyi ko ɗariƙu na sufaye sannan da ma'abuta bautan kabarruka ko kuma ba ma kabari a shi su haƙi wanda yake na Allah ne to wanda su ma sun yadu daga baya bayan nan wajen su Sudan wajen su misira wanda mafi yawan wanda muke gani a namu daga can suka zo mana yanzu a ta akwai kabarin da zaka kana matsala da matsala sai ka rubuta wasiƙa a masar akwai sai ka je sai ka nasa ka ka aika wasiƙa zuwa ga mutumin da yake cikin kabarin da ya biya maka bukata ka kaza da kaza da kaza da kaza an kai wannan mataki kuma da sunan musulunci ka karanta ta ahkamul jana'iz na malam albani a inda ya bangare ya kawo bangaren albida bid'o'in da ake yi ta bangaren da ya shahi gawa da kabarruka da waye ya ka abubuwan mamaki da yawa wanda za ka ga wanda wasu bidiyoyin a yau a nan kwata-kwata babu su a can ku sun jima suna baje koli kuma har yau kirkirar wasu aiki to waɗannan a sufiya da irin waɗannan hanyoyi na bautan kabarruka da hayya su kaga an hayya a kabari a yanayin kamar masallaci idan da za ka tsinka shi daga nesa sai ka ce masallaci ne ashe kabarin wane ne ko kuma wani ya mutu abin da shi a cikin masallaci a duba wata hura ta masallaci abin ne shi idan kuka kammala sallah sai ku shiga ku kai mishi ziyara ma anzalallahu bi zalika min sultan shine mala albani yake cewa idan kana jin kai wani ne ka bari aje gaban Allah in ka tsira yawwa a lokacin wanda shi ke tabbatar da kaiwa ne amma ana cikin wannan tarka-tarka duk mutumin da ya san Allah ba zai yi hawan kawara ba yani ba zai yi hawan fera ba game da abin da ya shafi dokokin Allah subhanahu wataala baratana har ya rika halattawa yana haramtawa ya kai wasu aljanna kai tsaye ya ce ya baka aljanna haka kawai ya wuce ya wuce ganganci da karambani ma a ranar da za a zo a tambayi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wanda daga cikin sahabbai ke cewa a bayan ukasha ya tambaya ko yake cewa ya rasulullahi ka roƙa mini Allah ya sanya ni daga cikin ƴan aljannan nan manzo Allah ke cewa kai kana cikin su kaga mai ukasha yace ka roƙa mini Allah bai ce baka bani idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada aljanna kai tsaye wai sai bada ta babu jin da kake takaman cewa kai malami ne ka kai mataki kaza mahma irtaqaita diyan da ka hauhawa kana nan dai a matsayinka na bawa na Allah in baka bauta wa Allah ba Allah zai azabtar da kai wani ya zabu yake cewa ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum sai manzo Allah ya ce sabaqaka biha ukasha manzo Allah ya ce ukasha ya riga yaka amma kawai tsaga za a ce ku wannan lahiya da an an yahe mu to waɗannan lokacin da bid'o'i suka yi katutu a cikin al'umma da shirkiyat ayyuka na shirka ana sanya wa Allah kishiya abubuwan da manzon Allah ya gwagwarmaya a cikin rayuwar shi har ya bar duniya da su ne fa yake faɗa lokacin da ya tura Ali ibn Abi Talib wata wata nahiya a bangaren Makka aka je duk wani kabarin da ya ɗaukaci akan wasu mazala ke cewa illa sauwaitahu sai ka daidaita shi da saurayin uwan shi mazala yana raye umarci a yi umarni akan haka nan kuma sannan ka biyo tarihin sahabbai a nan mun karanta satin da ya wuce umar ibn khattab allah ƙara yarda a gare shi wannan itaciyar nan ta abin da ya shahi bai'atul ridwan sawa aka sare ta saboda itaciya ce wani mutane suna zuwa su niki gari takanas ta kano su je can su tsaya wai anan za su yi nafila ko anan za su roki Allah saboda manzon Allah tsaya a wajen to kaga a cikin abin da ya shafi fahimtar addini wajibi ne mu sai fahimci waɗannan abubuwa kaga sun ma wurin wata albarka ta musamman wani matsayi na musamman to haka za a ma kabarin wani a ce in aka je can aka yi addu'a Allah yana amsa a ina Allah faɗa haka wanda faman sanya wasu ne koma bayan Allah a matsayin abin bauta kuma haka in ta tabbata yau da gobe ana jan mutane ina za kai su can za kai su to yanzu an wayi gari wani yayi waka ya ce shehu shi halice shi wani ya ce shi ya kwaba halittar shi wani ya ce lam yalid wa lam yulad shine bayanin malamin shi duka ya an faɗi haka kuma rubutu ne wanda yake a rubuce yake a cikin littafi a rubuce yake ba wani kaga bane ko kuma wani abu ne wanda yake sai dai a ce ya bayyana sirri ga mutane da suke ga magarin mutane wanda ba sa iya fahimta a ce mu mutane mun muna gama garin mutane akan shari'a muke akwai wasu khawas kuma akwai khasul khas akwai kebantattu kuma akwai kebantattu kebantattu su kuma akan me suke su wannan su ne wanda al'amarin su na daban ne duk wani abin da ka sani na ibada da Allah ya shar'anta a gare mu to ana ga su ba dole bane akan su me yasa saboda sun taka wani matsayi sun kai wani mataki to yanzu irin waɗannan abubuwa na jagulgulan da addinin Allah kwata-kwata bai rada su ba a zo a jingina su a cikin addinin Allah kuma a ce su ake aita hiyar addinin Allah kuma ka kowa ya bayani addini na Allah ne ya kiyaye shi ya aiko da littafi ya sabkar da shi tun daga suratul nas suratul fatiha har zuwa suratul nas sannan aka aiko da manzo saboda yayi bayanin littafin nan karabar mutane haka nan kara zubi ko manzon da yazo yayi ta bayanin cewa duk wanda yake son tsira ya tsaya akan abinda ma ana alaihi yau wa ashabi abinda nake kan shi a yau da ni da sahabbaina sai ka zo ka baddala ka harrafa ka gayyara ka sauya ka canza ka masanya da son zuciyarka kawai kawai dan an goku haka kuke ko kuma an garin ku haka suke yi sai zama tuwa ka wannan shine abinda zaka rika fuskantar Allah subhanahu wataala da shi da shi zaka bauta wa Allah ma an zara Allah bi zalika min sultan wallahi wajibi ne mutum ya ma kai shi adalci rayuwar da kake ciki ita kadai ce in aka yi ta shike da an kare duk wani wanda kama kara in ba dan Allah subhanahu wataala in ba akan tafarkin Allah bane ba wallahi aikin banza ne kuma za za ku tsine ma junan ku a gaban Allah gobe kiyama Qur'ani ya ba mu labari duk wanda zaka bi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin shi ido riye za a bi shi ido a buɗe yanzu ibnu taymiya aka ƙara bayanin shi ko ka ɗauko littafan shi da malaman da suka tahqiqi akan littafan wasu nusus wanda ya kawo hujja da su akan wasu abubuwa idan hadisi da'ifi ne za a da'afa hadisin shi kuma Allah gafarta mishi bai sani bane ba to ba abin kowa ido rihe in ba sallallahu alaihi wasallam ba shine wanda in ka bi shi ido rihe wallahi ba za ka yi nadama ba ka gane baka gane ba in yace ayi kai in yace a bari ka bari ka samu tsira wa in tudi'uhu tahtadu haka Allah ya ambata mana to wannan abin da ya shahi intisharu at-turuq as-sufiyya ya duwan hanyoyi da dariku na sufaye da masu bautan kabarurruka wal adatil jahiliyyati da al'adu irin na jahiliya wanda su ne abin da aka faɗa kansu akan jahiliya yanzu sun ɗauko sun miro su cikin addinin musulunci malice hatta fi jaziratul arabi har a yankin larabawa jazira wannan yankin da yake tsakanin a tihama da najad ko kuma kace yankin larabawa a wancan lokacin haka kuma a yau ma abubuwa da yawa na shirkiya sun shiga a wannan yankin yace fa tasadda laha nasirus sunnati wa qami'ul bid'a sai ya tare wannan hanyar ta shirka ga Allah subhanahu wataala da bautan kaburruka da kaza da kaza shine nasiru sunna wanda ya kokarin baiwa sunna kariya wa qami'il bid'a wanda ya takuri bid'a ya takura mata ya musguna mata ya bayyana ta saboda mutane su gane mecece wannan malamin wane ne malamin ce ash-shaykhu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab shine shehun malami Muhammad dan Abdul Wahhab wa atba'ihi da shi da mabiyan shi almajiran shi suka tsaya tsayin daka me yasa ake ambata shi da cewa ai waɗannan wahabiyya ne ai waɗannan kaza ne me yasa saboda kira kira zuwa ga tauhidi fada da bid'a da shirka ko a yau idan aka tasamma abin da ya shahi kira zuwa ga tsantsan tauhidi to dole sai an ji surutai kala kala to haka zaka samu yan bid'a sun yi a wani an yayi rubuce rubuce zaka ji suna ta ambata maganganu makamantan na zagi ne da cin mutunci da kaza akan shi wannan shekul islam muhammad ibn abdullahab alhali tafan da ya wallafa littafai na ne na ɗora bayin allah zuwa ga bauta wa allah shi kadai duk abin da yake bautan wani allah ne mutane su bar shi ya wallafa littafi kitabut tauhid kamar da malam zai ambata mana ana kitabut tauhid yace allazi huwa haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala allah littahi wanda zai magana akan ɗayansa Allah kuma ya bayyana haƙƙin Allah akan bayi sannan kuma da haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wata'ala kuma da in ya shiga me yake qala Allah ta'ala kaza kaza kaza qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza in ya kare ya shiga masail ga abin da zamu fahimta ga irin abin da za a yi zakulowa da haka abu kaza shirka ne ga Allah a bar shi kuma idan ana karanta shi kai ka ce yanzu yanzu aka rubuta littafin nan saboda shirkoki ne waɗanda suke mu'asirai yani shirkoki ne wanda ana cakudu da su a yau haka yake buɗe su babi bayan babi bayan kitabun tafi da rubuta lita a usulun salas kaga anan usul ɗin guda uku duka miye ma'arifatul abdi rabbahu ma'arifatul abdi nabiyahu sannan kuma mutum ya san addinin islami bil adilla ka san Allah saboda ka bauta wa Allah ne kamata ka san annabin Allah saboda ka san wajibi ne in yayi umarnin ayi ayi in yace a bari a bari kuma daga wajen shi ake ɗauko bautan Allah ba daga wajen kowa ba sannan kuma ka san addinin musulunci amma bil adillati tare da dalili ba kwashe kwashe ba ba ra'ayi ba ba mun ga ana yi ba ba an saba ba bayan ya rubuta wannan yazo yi littafin kashfu shubuhat kashfu shubuhat yayi shubuhat duk wata shubaha da dan bid'a zai kawo to in ka karanta kashfu shubahat zaka san zaka yayi ta zai ce maka kaza in yace kaza ce mai kaza ka jawo mushi aya ka jawo mushi hadisi dole sai ka kai shi inda yace ya yarda sai ka ce to abin nan da ka zo da shi shubaha ne bayan shi zo rubuta alqawaid arba'a da sauran littafan da ya wallafa irin su masailul jahiliya ko ana an karanta shi anan malike cewa wannan bawan Allah وأتباعه فطهر الله بدعوته المباركة أرض جزيرة العرب سي الله يتركك تسبب دعوشي شوان باو الله دعوامي البركة الله يتركك ينكي لارباوة خاصة برنتنا الحجاز إذا كانت الحجاز دقا اتهامة زوى نجد wannan kasashe ko kuma wannan yankin shake da suna alhijaz malite khasatan alhijazu ya ce wa najad ya ce wa ma haulaha da ya abin da yake kewaye su gaba daya duk yankin da yake wannan duka an tsarkake su ya zamanto bautan Allah ne tsantsa ake yi ana ɗayyanta Allah subhanahu wataala a cikin ibada maliki ta wa najad wa ma haulaha min albid'i washirkiyat wal maqabiriyyat was sufiyyat dalla na shirkoki ne bid'o'i ne bautan kabarruka ne na abin da ya shafi sufaye wanda suke batattu mutum ya ɗauki wani manhaji kawai saboda batar da bayan Allah malice kama nafa Allah bi da'awatihi kamar yadda Allah ya amfanar ta sababin da'awar shi Muhammad ibn Abdul Wahhab malice aqtaril muslimina yankuna da yawa na musulmai kaga an rubuta shi a can yankin Hijaz Saudiya amma a yau al'umma suna suna amfana da waɗannan littafan saboda zai maida ka zuwa ga tafarkin Allah kuma ka karanta littafin min awwalihi ila akhirihi sai ka ga tsarin da yake tahiya akai tsarin addinin Allah ne aya ce da hadisi da fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ba tunanin wani bane ko kuma ra'ayin wani malati haisu tazzat biha sunnah wa ansaruha yanda sunna ta samu ƙarhi da tabbatuwa ta shiga cikin izza wa ansaruha da ma'abuta sunna a karan kansu malici wantasarati salafiyya haka kuma wanda suke kan manhajin sahabbai da wanda suka biyo bayan sahabbai suka samu cin nasara da rinjaye sannan kuma wa wah yake cewa wahtamat wahtamat wa awat kalimatu ihtamat daga himaya ne kenan da'awa ta magabata na kware ta samu kariya himaya wa awat ila rukunin shadid kuma ta tattaru zuwa ga wani gimshiki mai girma littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam balati haisu qamat laha wa alaiha dawlatun nasharat nasharataha wa hamatha bis-sayf wal qalam maliki ta yayin da aka yasa aka samu qamat laha wannan da'awa ta mazan jiya qur'ani da hadisi ya tsayu akan wannan da'awa wa alaiha daulatun wata ƙasa na sharataha ta riƙa yaɗa sunna wa hamataha ta baiwa sunna kariya bisaifi wal qalami da takobi kuma da alƙalami na rubutu a yi jihadi kuma a rubuta littafi ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi malaita wannan ƙasar wace ƙasa ce yace wahiyar daulatu saudiya ita ce ƙasar saudiya yace a'azzaha Allahu bil islami wa nasara biha sunnata wa ahlaha a'azzaha Allah Allah ya ɗaukaki wannan ƙasa bil islami da musulunci sannan kuma wa nasara biha sunna Allah ya bai wa sunnar manzon shi kariya a sababin wannan gari wa ahalaha da ma'abuta sunnan ma suka samu kariya zaka zaka ga duk abin da suke suna gudu bayan ni Qur'ani da hadisi anan suka tsaya sai abin da ba a rasa ba na kuskure irin na dan adam amma ƙasa ce wadda akan alkitabu wa sunna take tahiya abinda wani kuma zai yi la'alla shugaba la'alla wane ne wannan wani abu ne daban amma umuman ƙasa ce wadda tana tahiya ne akan littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam male ce wala nazalu ba za mu gushe ba bihamdillahi da godiya ta Allah nara simara hadhihi da'wa fi kulli makan muna gani a sakamako na wannan da'awa a kowane waje da haka har ake cewa mutane wahabiya ko ana jingina su zuwa ga shi Muhammad ibn Abdul Wahhab eh fi kulli makan a kowane waje shi ko ba da'awa ba da'awar ake ma ba yani ba mutumin ake ma ba shi a karan kanshi ana ana kira ne zuwa ga gaskiyar da ya sanya a saman ta kuma na ana karanta kitabut tauhid ko za a zai kulla wani babi ya kawo hadisi in da'ifi ne malamai za su bayyana cewa hadisin nan da'ifi ne ko ba za a aiki da shi ba abin da yake tabbataccen nagartacce shi abin da yake doka aiki da shi don ka gane ba shakhsiyat ake bi ba ba mutum ake bi ba ana bin gaskiyar da take tare da shi wannan kuma sai safarkin sunna yanzu a tahiyar sunna yanda wannan ba Allah ya kawo gudunmuwa mai girma in wata hanya ce ta bid'a ba wani da da ya isa ya daga kai ya ce abu kaza da ya kawo aure kaza da ifi ne babu shi an yi maganganu masu muni akan Allah an yi maganganu masu muni akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan addinin Allah wanda suka gabata wanda suka biyo bayan su sun kasa tankawa wani ya zo da wani salati ya ce ya yi ƙur'ani sau dubu shida kowa kasa cewa uffan sai da aka ce aka je aka dawo a ce ku ne ba ku gane ba su ne ba su gane ba me alhali abu ne wanda yake gashi nan karara an rubuce an rubuta abu kaza da ya hudi kuskure ne ba daidai bane ba ya saba ma addinin Allah wannan shine magana saboda shi ba ma'asumi bane ba ba tsararre bane daga kuskure saboda shi ba annabi bane ba annabawan Allah su ne tsararru daga abin da ke kuskure da haka mutum ya yi kuskure ya yi kuskure haka nan ne kuma min insaniyatihi an yukhdi'a walaysa aiban ba aibi bane ba shay tabi'i to shine malai kace anan shi wannan bawan Allah la nara thimara hadhihi ad-da'wa fi kulli makan malai ce ragma takadu bi jahafil bid'a diddafa irin karnakanci da ake samu na gaggan yan bid'a da suke kaiwa zuwa ga da'awar shi amma abin har yanzu yana nan a tsaye me yasa saboda gaskiya ce saboda gaskiya ne ita gaskiya diyan da za ku yi ku binne ta wallahi ba ta mutuwa ba inda za ku sai dai ka mutu da bakin ciki ko kuma Allah ya taimake ka tuba ka gyara amma babu yanda za ka yi da abin da ke gaskiya ne duk mutumin ce zai faɗa da gaskiya wallahi wani mutum abin tausayi ne bakka iyawa an yi abin ya gagara ba yau ba manzala sallallahu alaihi wasallam da ya da'awa suna wani a garin makka shi kadai ne matar shi ta imani aliyu yayi imani warqa khadija wa kaza suka yi imani ɗan kadan ana gaba kowa bane ba sai a murje su a wuce ba abin da za a yi amma shekara nawa shekaru ɗan kaɗan sai gashi ya shigo cikin garin shi yake ba da aman man dakhala baitahu fa huwa amin wanda ya shiga gidan shi yana cikin nutsuwa wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga wane ne ya tsira yanzu gari da linzamin garin gaba daya kuma a hannunsu saboda ne saboda gaskiya da take tare da su to duk inda gaskiya take tabbas sai ta yi halinta kamar da Bahaushe yake cewa kuma ko da a wasu sunna haka ne lokacin da aka fara ya abin yake amma yau fa kuma sai ma zuwa gaba da izinin Allah Allah zai ƙara ƙarfafan abin da yake gaskiya ne duk abin da ba gaskiya ba kuma Allah sai ya wargaza shi duk yadda za a bashi kariya a bashi himma a bashi kulawa a nuna cewa mu wannan abin namu ne wallahi wahala banza ne kuke sha Allah kiyaye malike cewa wa ma ajlabuhu alaina da irin abubuwan da suka jayo a kanmu bi khailihim wa rajlihim da mahayansu da matahiya kahonsu kenan da kowa da kowa duk wani abin da suka mallaka su wannan gaggan yan bid'a don su rushe abin da ke karantarwa tauhidi ce duka sun yi malice bisabbi zagi walhamzi da kyahuci kuma ake kira shi da suna kyahuce ko wallamzi da zumbe wa i'lanil adawati da bayyana adawa karara yanzu ko a garin nan akan hijabi ne ba ai ba ka tambayi waɗanda suke zai na farko a lokacin kaji labarin mace ta sa hijabi sai an rakata a garin nan kuma duka shekara nawa ce shekarun kaɗan ne a baya ba wanda ya bari ba to kaga duk da abubuwan da za a yi na i'lanil adawa a shelanta cewa suwa ne maƙiyanmu ne ba mu ba su malai ce wa saddin nasi bi shattal wasa'il da kange mutane kasu fahimci gaskiyan nan ta kowace hanya ta kowace hanya duk abin da za a yi za a yi saboda a hana mutane kasu saurara ana wa'azi ana ihu ana wa'azi ana wane ba abin da ba a yi ba amma al'an asbaha maza tarihi yuzkar ya zama labarin da ake badawa ya zama labarin da ake badawa kuma gaskiya ce ba wani kokarin wane ko wane bane ba gaskiya ce duk wanda ya rike ta sai Allah ɗaukaka shi Allah taimake mu da ganin abin da yake gaskiya kuma ba mu ikon aiki akan shi ba tare da cewa ba a mu mun tsaya a waje kaza ko kuma mu ɗan kaza ne kawai ka zaman to insan mari gaskiya kake nema ina zaki shi yasa kowane lokaci kake karanta cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da ni tafarki madaidaici manzala sallallahu alaihi har ya bar duniya yana roƙon Allah yana addu'a da irin wannan addu'a yanzu kai ko ni za mu yi wata matsaya wace mun tsaya nan ai matsaya ɗaya ce kawai in abu ya zo a cikin qur'ani ko hadisi akan fahimtar sahabbai to fa ba wanda ya sai sauke ka daga wannan abu saboda shine gaskiya shi ne abin da manzala sallallahu alaihi ya dora mutane akai kuma kai ta roƙon Allah akan ya tabbatar da zuciyarka akan bautawa Allah subhanahu wataala Allah mana tawfiki malati bi shatta bi shatta alwasail ta kowace hanya ai kage ai sharri ai wane ne ka ku saurari wane ka ai wane ne ka ai kaza duka ya wuce wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai rinjaye akan al'amarin shi babu wanda zai yi sa'insa da Allah kai labari babu shi ba a yi shi ba kuma abubuwan wanda kake ga har ana samun wani tirjiya to inna rabbaka labil mirsad ne wa umli lahum ne inna kaidi matin Allah yana madakata yana jiran kowa kuma wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komi Allah ya mishi ajali ya mishi lokaci amma ba haka ba wata tafarki na banza ko kibta ba zai ba wallahi ko kibta ido ba zai dawo ba Allah zai Allah zai kare da shi amma ga ana ja ja saboda liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib saboda Allah ya ware a bayyana suwaye na kirki suwaye na banza Allah samu cikin na kirkin maliki ta walamma nabagat nabigatu sabbi salaf lokacin da ta tsuro da'awa ta aibanta magabata sahabban ne wanda suka biyo bayan sahabban ne wanda suke kan tsarin sahabbai fil qarni al madi maliki a qarni na baya fil qarni rabi ashar al hijri a ƙarni na goma sha hudu ga hijira malici ala lisanil kausariya akan halishan wasu jama'a na dake musu laƙabin kausariya wasu jama'a ne na yan bid'a maliki ta mu'linatan wanda wannan su alkausariya na suna shelanta cewa intiqasi ba'd a'immati salafi yani cin zarafin wasu daga cikin malumai waɗanda suka ma addinin Allah hidima wa rafi'atan rayatal kalam wa tajahhum suka daga tuta ta abin da ya shahi al-kalam shine falsafanci wa tajahhum da tsari irin na jaham ibn sufwan shishigi a cikin sunayen Allah da shishigi a cikin sifofin Allah subhanahu wataala wattihami salafi wa atba'ihim sannan kuma da tuhuman magabata na kwarai da mabiyansu wa ramyihim bil alqabi al-mushina da jifansu da suke yi da lakabi wanda yake mummuna wal alfazi al muqzi'a da lafuzza waɗanda suke na alfahasha masu muni ashe al muqzi shine abin da yake al kalamul fashih al qabih ayi maganganu masu muni akan mutum malace mislu zaka ji suna ambatawa as-salaf magabata na kwarai kalmatu al hashawiyya wannan su kuma ta'ifatun tamassaku bizawahiri wa zahabu ila tajassim su waye waɗannan al-hashawiyya inna su ne wasu mutane wanda suka yi riko da zahirin abinda qur'ani ya zo da shi zahirin ba tare da tuntuban hadisai ba da fahimtar sahabbai sai suka sanya ubangiji subhanahu wataala suka ce ai ubangiji ma gangan jiki ne subhanallah tajassim kenan to zaka samu su yan bid'a suna sukan ahlus sunna da haka saboda ku kun ce za ku tsaya kan ƙur'ani da hadisi sun mance kun ce da hadisi kun ƙara da fahimtar sahabbai wanda suka yi a gaban manzon da Allah ya turo ya ce addinin ku haka nan ne Allah saukar da aya ce na yarda da su sun yarda da ni Allah ce ni ma na yarda da su malaki ta wal mushabbiha ko kuma a kwatanta ahlus sunna da ta al mushabbiha wai suna suna kwatanta sifofin Allah subhanahu wataala da sifar dan adam alhali ba haka nan bane ba duk wata sifa ko suna da Allah tabbatar wa kanshi ahlus sunna zai tabbatar da ita amma yaya wannan sifa ta kaza yake wannan shine abin da babu kai a ciki me yasa saboda Allah bai fahimtar da kai haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai maka bayani haka ba amma a ce Allah ya ce yana da hannu sai ka rushe ka ce ba haka nan bane ba kaza ne alhali wannan bayanin ba a same shi ba daga annabin da Allah ya turo ba a same shi ba a karkashin almajiran annabin na sunan sahabbai ba wanda ya taba irin wannan bayanin kai ne ka fara yin shi a yau dan bid'a kenan Allah ya ce wa kai shi yana da yana da kayan nan yaya abun yake baka sani ba saboda ba a maka bayani ba iya na aka ce ka tsaya dama kai aikin ka mi bauta aikin ka mi al-istislam bi abin da aka ce kai ka bi ka bi ka yarda ka yarda inda aka tsaya da ka tsaya ana ka kauce suna ce musu mushabbiha suna ce musu alhamqa alhamqa kaman a ce wawanci a ce in ba wawanci ba za a ka zo ka ce duk abin da ake a yau ka ce ba daidai bane ba kai naka ne daidai ko kuma a kai yau kai ne zaka zo da wata da'awa sabuwa kai kuma me kake kiran mutane zuwa gare shi qur'ani da hadisi sai ce abin da kake wawanci ne subhanallah wal jahala ko a sifanta ka da jahilci wal awbash ko kuma a a wasafta ka da kalimatu awbash sune safalatun nas kamar walakantattun mutane malik ya cewa war ru'a ar-ru'a sune al-ghawgha yani batattu malik ya ce waɗannan ɗan bid'a haka suke wasafta ma'abuta bin sunna da waɗannan abubuwa amma Allah bai bar su ba qayyada Allahu lahum amsala ay hayya Allahu lahum Allah ya shirya dan tinkaran su ya shirya musu wa kwatamkwacin wasu malamai ga suka ma haka a wannan karni da muke ciki aiwa karni na 14 wanda ya gabata kenan muna cikin 15 mala yace al-muallimi wannan al-muallimi ɗaya daga cikin manyan malamai da suka kira zuwa ga abin da yake tafarki wanda yake na sunna sannan kuma iya da littahi daban-daban wanda ya wallafa wanda yake kwara yake kwaran kan yan bid'a akan shi akan abubuwa daban-daban da suka yi ya rubuta wani littafi ana kira shi da suna bali'atu tankil yace bima fi ta'ninil kausari min al-abatil ka rubuta wani littafi ma bali'atu tankil bima fi ta'nin ta'nin yani kaiwa da kawowa surutai na al-kausari wanda yake kan shi wannan al-kausari yakin yake ta min al-abatil nan daga kariraki da yake jingina zuwa ga magabata ya rubuta wani littafi ana kira shi da suna al-anwarul kashifa بما في كتاب أضواء بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة أكو تصور لتوندي ولفا سنن مالمي نبي مالك والألباني محمد ناصر الدين الألباني شما ياي غوغور ما ياي فدا da abin da yake bid'a ne fere da kake tsammani sannan duk wani abin da ka sani bid'a ce to idan Allah ya bashi dama sai ya zauna ya rubuta mata littafi mai zaman kanshi kaga albinaw al maqabir gini a saman kabari littahi ya mushi littahi ya mi kidi sauraron kidi da sunan addini littahi ya mushi duk wata bid'a da ta tsaya to littahi za a ware mata mai zaman kanshi a ɗauko bayanan da su za su suka kan hujja da su a rushe su gaba ɗaya kuma a yi bayani na gaskiya ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi da haka za ka ji duk wani ɗan bid'a da an ci albani sai ka ji baya son a ambaci sunan shi me yasa saboda yayi kata-kata da bid'ar da da yake aikatawa kuma waɗannan mutane sai ka karanta tarihin rayuwarsu zaka san wallahi waɗannan ana kyautata musu tsammahalin ca bayan Allah ne na gari ba wani tuwa-tuwa ko munamuna a cikin tahiyar addininsu sannan malika ta wa bakar abu zaid da bakar abu zaid wanda ya littafi akan asubaha ko tasbaha tabzi bid'a ne ko ba bid'a bane hede mishi littafi daya yana yake da mishi as-subha sunan littafi da kuma sauran mu'allafat littafai daban-daban da suka yi malaci wa sa'iri mashayikhina hafizahumullah da da yawa daga cikin wanda suke malaman mu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu rahama Allah ya kare su shi al-muallim ana kira shi da suna Abdurrahman malaci wa lamma ukhrijat a wa lamma akhrajat al-bid'u a'naqaha fil bilad adh-dhahirati kuma lokacin da bid'a ta huddo kanta fil biladi tsahira a gari wanda yake tsarkakeke kenan yankin saudiya malaita ala yadi ahadil muntasibina lil alawiyyati wa atba'ihim a hannun wani mutum wanda yake jingina kanshi zuwa ga al alawiyya me haka nan me kalmatu al alawiyya kalma ce wanda ake jingina ta duk mutumin da ya fito daga cikin fami usra ta aliyu ibn abi talib sai a kira shi da suna al alawi to an samu wani wanda yake jingina kanshi zuwa ga al'alawiyya da shi da mabiyan shi sun kirkiri wasu bid'o'i ko bid'o'in sun kyanke su har sun hudo kai maliki tasadda laha ta'ifatun min al-mashayikh wa tullab al-ilm yace da yawa daga cikin wani kaso daga cikin malamai da ma'abuta daliban ilimi waffaqana Allah wa iyyahum Allah ya datar da mu da mu da su sun tsaya tsayin daka akan kakkabe wannan abin da yake bid'an nan ne malicin wala ya zalu mashayikhuna ai malamanmu ba su gushe ba lahum juhudun mashkura suna da kokari da gwagwarmaya da suka yi wanda yake abun godiya ne fi hadal midmar a cikin wannan tahiya ko a cikin wannan gaba malike ta waffaqahumullahu Allah subhanahu wataala ya datar da su wa saddada khutahum Allah subhanahu wataala ya daidaita takunsu ya zama to suna takawa daidai kaga wannan addu'a ce ba ce ba shi kenan kawai sun tsira mali ce wal'ana wa qad bada'a nabashatul quburi yace a yau zaka ga cewa sun fara ma'abuta suwa nabashatul qubur waɗanda suke masu tone ko masu bayani akan don wargaza tahiyya ta salaf sai a ɗauko wani mutumin da ya riga ya gabata sai a ɗauko shi a ɗora sama wani mizani a yi kace-kace da shi akan abin da kuma yake ƙarya ne malata yusiruna suna yaɗa almushtabihat abin da yake mai rikitaswa wa yushakkikuna abna almuslimina bil musallamat suna sanya wa iyan musulmai shakka da abin da yake musallam yani abin da an meka wuya a kan shi a cikin addini wani abin da yake sananne malika ta wayan hashuna ulama as-salaf zaka ji suna aibanta malamai magabata sannan kuma wayunabbishuna fi kutubihim suna tonawa a cikin littafan magabata ani zallati ina malam wane kuskure sai a hutu a daga wannan kuskuren ai ta kururuta shi alhali ko ya tabbata cewa kuskure yayi kuskure Allah gafarta mushi mu yau da muka ce zamu yi aikin littafin wani saboda yana tahiya akan manhaji na ahlus sunna wannan kuskure idan Allah ya fahimtar da mu shi ba za mu bi wannan kuskuren ba shi da ya kuskure Allah gafarta mushi mu ko ba za mu dora kawai mu akan wannan abin da ke kuskure ba to shine abin da dan bid'a bai so da yawa za ka ga an samu wani abu sai ana ta kurmuta shi a ce ai malamin kuwa ne ya ce kaza alhali ba malami ake bi ba ko shi ake bi ba shi ake bi ba wa ake bi annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh su can in mutai kuskure malami kuskure sai aka rasa yanda za a yi shi eh ba wanda isa yi magana to a tahiyar sunna ba haka nan bane ba saboda kuna fama ku tsira a gaban Allah subhanahu wataala abin da yake addini shine abin da za ku dora kawo ku akai malike cewa wa yaqanuna zaka same suna sukan fi salafin ummati a magabatan wannan al'umma wa ya bukuna ala atlalil firaqi wal bid'i kuma ka same su sun nutsu har suna hawaye suna kuka akan abubuwan da suke bid'o'i ne da rarrabuwa tsakanin al'ummar musulmi malaikata wa yumajiduna ruqusad dalalati wal ahwa suna girmama kimakiman yan batattu da wanda suke ma'abuta bin son zuciya ana girmama su ana ga cewa su inda nan daban ne a daidai lokacin da zaka same suna sukan magabata na gari maliki cewa wa yuraddiduna mata'ina zanadiqa fi khiyar al-umma suna maimaita sukan da zindikai suka ma tsarkakakkun al'umma nan sune sahabbai idan zindiki kaza ya ce kaza sai ka samu su ma ɗan bid'an yau sun kwaso irin waɗannan abubuwan suna maimaitawa wani kaso daga cikin su maliki cewa inna lamuntaziruna tahqiqan liwa'dillahi bi hifzi dinihi mu muna nan yake cewa muna masu jira muna yin abin da ya kamata mu yi a yanzu tahqiqan saboda tabbatuwa ne abin da tabbas kat li wa'dillahi game da alƙawalin Allah ta bi hifzi dinihi sai kare addinin shi kai kai abin da zaka yi na irin gudunmuwa da zaka iya badawa amma addini na Allah ne kuma Allah shi zai ba addinin shi kariya malike cewa wa inna lamuntaziruna man yatasadda muna jiran duk wanda zai tashi ya tsaya saboda ya toshe lihadihin na bitatin khabithati ga waɗannan wanda suka tsoro suke zagin suke aibanta magabata na ƙwarai wanda suke ƙazamtattu bala ce kafana Allahu sharrahum Allah ya kare mu daga sharrinsu wala haula ba mu da ƙarhi wala haula ba mu da dubara wala quwwata ba mu da ƙarhi illa billahi sai zuwa ga Allah subhanahu wataala wa hasbunallahu Allah ya isan mana mu mun riƙe Allah kawai wa ni'mal wakil ko ma dalla abun dogaran bawa ya zama to shine Allah subhanahu wataala ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala daidai da ka tsaya ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله